billions of dollars don me li yasuddu an sabilillah domin su kanja mutane ga fahimtar addinin musulunci domin su kanja matasa ga da sake saduwa a wannan lokaci mai albarka da muke gabatar da karatu a cikin wannan littafi mai albarka sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam min at-takbir ila at-taslim ka'annaka taraha wallafan babban malami Muhammad Nasiruddin Albani rahmatullahi alaihi a darasin da ya gabata malam ya mana bayani ne game da karatu da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake yi ta hanyar bayyanarwa ko koyewa a sallolin nan guda biyar kamar yadda muka kamar yadda muka ji a darasin da ya gabata kamar yadda kuma a darasin da ya gabata da har ila yau mun yi magana akan cewa ya halatta mutum ya takaita karatun shi akan karatun Fatiha kadai idan mutum ya zo yin sallah ya karanta Fatiha ya ruku'i ya sujada wannan babu komai akan shi ba a cewa sai ya kabiliya ko ya sai ya yi ba'adiyya wannan ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan mun yi bayani game da abin da ya shafi yayin da mutum yake yin sallah sallar da ake boye karatu cewa bai halatta mutum ya rufe bakin shi gum ya shiru ba an gane ko sai dai za ka rika yin tilawa kamar yadda kake karatu a bayyane sai dai sautinka baya son ya bayyana bal wani lokaci ma ana son a ɗan rika jin ɗan kugin karatunka da kake yi ina fata an gane misali kana karatu ina fata an gane an gane wannan shi zai nuna cewa kana yin karatu domin wannan shi ne abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana yi kamar yadda zamu zo mu ji a gaba insha Allah ta'ala Allah ta'ala ya mana jagora wajen karanta daidai da fahimtar daidai malam ya ce aljahar wal israru fil qira'ati fi salatil layl bayyanawa da boyewa a cikin karatun sallar dare yayin da mutum yake sallar dare ya halatta ya boye karatunsa ya halatta kuma ya bayyana malam ya soke lamba kasa yace qala abdul haqq abdul haqq al ishbili ya faɗi a cikin littafin littafin sana'at tahajjud yake cewa wa amma an-nawafil bin nahar amma sallolin nafiloli da mutum yake yi da rana falam yasih anhu sallallahu alaihi wa sallama fiha israrun wala idhar bai bayyana ba babu wata hujja da ta zo daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa manzon Allah yakan koye karatu ko yakan bayyana karatu wal azhar annahu kana yasirru fiha abin da ya bayyana shine manzon Allah ya kasance yana koye karatu ne a yayin da zai sallolin nafiloli da rana وروى عنه صلى الله عليه وسلم, وسلم أنه مر بعبد الله بن حذافة وهو يصلي بالنهار ويجهر ما لن يتي الرويت دقى من الله صلى الله عليه وسلم شوى وترانا يا يا وشي كسد عبد الله بن حذافة لوقت ينا صلى درانا الهال عبد الله بن حذافة ينا بين الدكراتيشي a lokacin da yake sallar nafila da rana faƙala lahu sai manzon Allah ya ce da shi ya abdullah ya kai abdullah sami Allah wa la tusmi'una ka jiyar da Allah mu kada ka jiyar da mu karatunka ina fata an gani sami Allah ko sami Allah wa la tusmi'una ka jiyar da Allah karatunka amma mu kada ka jiyar da mu karatunka da kake yi malam ya ce wa hadha alhadith laysa bil qawi amma fa wannan hadisin ba hadisi bane mai karfi shi yasa ma ya faɗa maka cewa babu wani abu da ya tabbata cewa manzon Allah ya ce a bayyana karatu ko kuma a koyi sai dai abin da ya tabbata a sunna shine manzon Allah ya kasance yana koyi karatu ne yayin da zai sallolin nafiloli da rana misali sallan azhar sallan la'asar kafin sallan azhar ko da bayan sallan azhar kafin sallan la'azhar da ko bayan sallan la'azhar a gida ba a masallaci ba ina fata an gane domin hadisai da yawa sun zo sun nuna cewa ba a yin sallan nafila bayan sallan la'azhar amma wasu hadisai sun nuna ko manzon Allah yakan yi a gida ina fata an gane kenan ba za ka yi a masallaci ba ko da za ka yi nafilan sai dai ka yi ta a gida an gane ko Allah ta'ala ya datar da mu kuma kamar haka ne in ba mu manta ba a ranar juma'a manzon Allah ya bayanin cewa akwai wata sa'a ko wani lokaci wanda wannan lokacin babu wani bawa mumini da zai dace da wannan lokacin yana sallah a wannan lokacin sannan ya roki Allah dukkanin bukatunsa da yake nema face Allah ya biya masa kun ga yana nuna cewa akwai halaccin mutum ya yi sallah bayan sallar la'asar amma a gida ba a masallaci ba wallahu ta'ala a'lam malam yace wa kana idza qara'a wa huwa fil baiti yusmi'u qira'atahu man fil hujra manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yana yin karatu a cikin ɗakinsa yusmi'u yusmi'u qira'atahu ko ya sma'u qira'atahu ana iya wanda ke cikin ɗakinsa yana iya jin karatunsa ina fata an gane kenan ba yana daga sauti bane fiye da kima sai dai yana bayyana da karatu ta yadda wanda ke cikin ɗaki a tare da shi yana iya jin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake karantarwa wannan hadisi Imam Bukhari da Muslim Imam Bukhari ya rawaito shi a cikin al-af'al ibad da kuma Imam Muslim malam ya ci gaba da cewa wa kana rubbama rafa'a sautahu akthar min zalika hatta yasma'uhu man kana ala arishihi malam ya ce wa kana rubbama rafa'a sautahu wani lokaci ma manzo Allah yakan daga sautin sa yayin da zai yi karatu akthar min zalika sama da haka ma'ana sama da illa iyaka wanda ke cikin ɗakin ne kadai zai iya ji kenan wani lokaci manzo Allah yakan bude murya har wanda yake waje zai yakan ji karatun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an gane ko hatta yasma'uhu man kana ala arishihi har sai wanda ma yake kan gadansa a can gefe yana iya jin maganarsa ko yana iya jin wannan karatun nasa ai kharij al-hujra ai wanda ke waje can shine arishihi wanda ke can waje ma yana iya jiyo karatun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an gane ko wannan hadisi kuma imamun nasa'i ya ruwaito shi da imamun tirmidhi a cikin littafin ash-shama'il da imamun bayhaqi fi dala'il sun ruwaito shi da sanadi wanda yake hasan an gane ko malam yace wannan hadisin da aka mai lamba ta uku kenan ko inda yake cewa huwa fil baiti hatta yasma'u qira'atahu man fil hujra ko ina gani ya suke lamba wurin mun tsallake ko anan kasa inda yace Abu Dawud ma'ana rawahu Abu Dawud Imam Abi Dawud ya rutu wannan hadithin fi shama'il a cikin littafin ash-shama'il bi sanadin hasan da sanadi wanda yake ingantacce wal hujra abinda ake nufi da hujra huna anan wurin mala yace ma yattakhidhu hujratin lil bayti inda babihi shine dakin da ake dauka a matsayin kamar falo ina fata an gane kusa da kofa an gane ma'ana ga ɗaki ga kuma wadaka ko to a cikin ɗakin kaman falo ciki da falo ko to nan falo ɗin nan ne ake nufi da hujra to idan manzo Allah yana sallah a nan wurin wanda yake cikin ɗakin yakan iya ji ko kuma wanda yake waje malam yace wal hadith ya'ni hadisin yana nufin cewa annahu sallallahu alaihi wa sallama lalle shi manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kana yatawassatu bainal jahri wal israr ya kasance yana yin tsakatsakiya a wajen yin karatu tsakanin bayyanawa da kuma ɓoyewa ina fata an gane bai ɓoyewa can can bai kuma bayyanarwa fiye da kima an gane ko kenan a wannan hadisin yanzu yana ɗaya daga cikin hadisan da yake kwaɗaitar da musallin jar jama'a mun sha yin wannan bayani bai kamata a ce mutum mumini za a yi wata ɗaya ba sati ɗaya a ce baka tashi da dare kai wa Allah sallah ba wallahi kai hasara amma hasara kai za ka cewa ba na fila ba ne ai ba koyi ba ne in kai ai manzon Allah ya bayanin cewa abin da za a fara yi wa bawa hisabi da shi a ranar tashar kiyama ita ce mene sallah idan aka samu sallan bata cika ba Allah ta'ala zai ce ku duba ko da bawa na yana da nafiloli idan yana da nafiloli waɗannan nafilolin su za a ɗebo maka a zo a cika maka waɗannan sallolin farillai da ka sami gibi a cikin su ana gama wannan sai a ce wuce aljanna ina fata an gane kenan kaga idan ba ka yin nafiloli kar yau kanka mugunta ne idan ka yi aikin alkhairi faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghayra zalika fala yalumanna illa nafsuhu an gane kenan akwai kwadaitarwa game da sallan dare to kuma sallan daren kun ji manzo Allah yakan bayyana karatu ne ba koyewa yake can ciki ba a'a zaka karanta zaka yi karatu gwargwadon wanda yake cikin ɗakin ka zai iya jin karatunka kenan kuma anan a ƙarƙashin wannan ya zama wajibi kowane ɗaya daga cikin mu ya dage ya koyi karatun alƙur'ani ba yadda muka sa muna yi ba muna gaggata karatun karatun ƙur'ani kamar waka jama'a wannan kuskure ne kuma ka sani idan baka karanta ƙur'ani kamar yadda Allah ya saukar da shi ba wallahi ba za a baka lada ba ina fata an gane domin akwai mutumin da yana samun zunubi ne ta hanyar karanta Qur'ani bisa kuskure ba wai ya ji ya koya bane fake kuskuren a'a shi kawai yana ganin shi ya fi karfin ya koya ne so saboda haka zai karanta Qur'ani yadda ya ga dama shi ya san baki to kuma ƙaryanka da sanin baki manzon Allah tun daga sallallahu alaihi wasallam tun daga saman bakwai ake aiko malaika Jibrilu ya zo ya karantar da shi Qur'ani inda Allah ya so da sai ya kinsa alqur'ani a cikin zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai ya ji ya iya shikenan wa ma zalika ala Allah bi'aziz an gane wannan bai gagara Allah ba amma sai Allah yake nuna mana ki cewa wa innaka latulqa alqur'ana min ladun hakimin alim lalle kai kana karban alqur'ani shafahatan baki da baki ina fata an gane daga wajen wanda yake masani ne ko mai hikima ne kenan in dai har manzon Allah yana da malami ya zama wajibi kai ma ya zamto kana da malamin da za ka rika zama kana koyon karatun alkur'ani a wuri shi ina fata an gane saboda ibadan dare ba za ta yiwu ba jama'a idan baka iya karatun alkur'ani ba zai yiwu dan Allah jama'a baka iya karatun alkur'ani ba ka tashi fatihan ma ba ta karantuwa daidai ka san wannan kana atisaye ne kawai eh atisaye kake yi haka ne ko shi yasa imam ibnu jazari a cikin muqaddiman shi yake cewa والأخذ بالتجويد حتم لازم رقوة التجويد ككرنت قرآني كما يد الله يسوكد شيء واجبيني نتيلا يتي من لم يجود القرآن آثم دكا وانا بي كوتة كراتنا القرآن شيء تتبس وانا متممي ليبيني أورن الله ميزا فيك ولا من التعليل لأنه به الإله أنزله سبوة وانا تجويد فالله يسوكد القرآن yace wa hakaza minhu ilaina wasala haka nan kuma tun daga wurin Allah Qur'an nan ya iso zuwa wajen mu daga wajen Allah zuwa wajen malaika Jibril daga malaika Jibril zuwa manzon Allah daga manzon Allah zuwa sahabbai daga sahabbai zuwa tabi'ai daga tabi'ai zuwa tabi'i tabi'ina har zuwa yau to wallahi mu sani jama'a koyan karatun alqur'ani mai girma baki da baki a wurin malami sunna ce ta koyon karatun qur'ani bal wajibi ne idan salaf suka ce maka sunna ne ma'ana hanyar da zaka iya bi kenan kadai ka koyi wannan karatun don wani ya cewa wa inna indana akhdha alqira'ati sunnatan domin mu a wurin mu koyon karatun qur'ani sunnatan sunna ne ma an gane ko ma'ana hanya ce ta magabata ku duba ko a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka fi kowa falala su ne waɗanda suke yawan karatun alqur'ani mai girma mahaddatan alqur'ani mai girma ga irin su Uthman bin Affan ina fata an gani ga irin su Umar bin Al-Khattab ga su As-Siddiq Al-Akbar ga irin su Mu'az bin Jabal ga irin su Abu Musa Ash'ari wanda manzon Allah ya zo wuce kusa da gidan shi ne ya ji shi yana rera katun Qur'ani da ya zo ya asbahi manzon Allah ya ce kai Abu Musa je na wuce kusa da gidanka da daddare ina ran gadi na ji ka kana rera karatun Al-Qur'ani hakika an baka dadin murya irin dadin murya na Annabi Dawud alaihi salam sai man sai shi Abu Musa yake ce manzon Allah da na san da zuwanka wallahi la habbartu laka tahbiran da na rera maka shi ma rerawa ai wannan baka baji komai ba ina fata an gane ma'ana da ya ƙara ƙawata karatun kada ka ce wai wanda ke karatun qur'ani da murya mai daɗi wai iya yi ne in manzon Allah ce waye zayyinul qur'ana bi aswatikum ku ƙawata alqur'ani da sautukan ku fa inna as-sawta al-hasana yazidu al-qur'ana husna domin sauti mai daɗi yana ƙara ma qur'ani kyau da Allah ka rika jin malamai mana masu karatun Qur'ani ka ji Khalil Husri yana rera kira'a sai ka ji hankalin kai na wani kwanciya amma ka ji wani ya zo yana gaggasa kira'a sai ka ji kai da Allah wannan da ma dai ya shiru an gane ko jama'a saboda ka jama'a mu ji tsoron Allah kada ka zama jifatun bil layl wa himarun bin nahar ka zama mushe da daddare ka zama jaki da rana da rana ka an san ka inda wajen neman abinci ne ba sauki haba ni wajen neman ina ai ba na wata wajen ne ba mun kaina to ku karatu fa kana koya neman kudin kan banza annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa dan adam yana kuka yana cewa mali mali mali dukiyata dukiyata dukiyata manzo Allah ce fa hallaka min malin illa ma akalta fa afnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa amdaita yace dan adam har kana da wani abu na dukiya illa ma akalta fa afnaita sai dai abin da ka ci ka kasayar aw labista fa ablaita ka sanya tufafi ka tsofa da tufafin ya mutu aw tasaddaqta fa amdaita ko kuma kai sadaka ka samu ladan a can lahira dan Allah jama'a cikin ukun nan wanne ne yafi alkhairi amma yanzu mu wanne muka fi ba muhimmanci na'am na farko da na biyu Allah ta'ala ya datar da mu Allah ka shiryar da mu to jama'a kun ji Allah ta'ala ya ba mu ikon gyarawa wa bidhalika amara Aba Bakar wa Umar radiyallahu anhuma wa dhalika hina ma kharaja laylatan فإذا هو بأبي بكر رضي الله عنه يصلي يخفض من صوته ومر بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يصلي رافعا صوته فلما اجتمعا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا بكر مررت بك وأنت تصلي تخفض من صوتك قال قد أسمعت من ناديت يا رسول الله وقال لعمر مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك فقال يا رسول الله أوقظوا الوثنان وأطردوا الشيطان فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ارفع من صوتك شيئا وقال لعمر اخفض من صوتك شيئا رواه أبو داود والحاكم وصحاه ووافقه الذهبي ما لن يتي صبو دهكني manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarci Abu Bakar da Umar Allah ya kara musu yadda rika su biyu wa zalika hinama wannan ko ya kasance ne yayin da kharaja laylatan ya fito wata rana da daddare fa idza huwa bi Abi Bakar radiyallahu anhu yusalli sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo wucewa ta gidan Abu Bakar sai ya samu Abu Bakar yana tsayuwan dare yakfudu min sautihi yana yin kasa kasa da sautinsa an gane ko yana ƙasa-ƙasa da sautinsa yana karatun a bayyane amma sautin nashi ba lagagge ba ne sosai an gane ko? ƙala sai manzon Allah ya ce da shi sai ƙala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi ko? kare salli na'am na'am yaqfud min sautihi ko yana kaskanta da sautinsa ومر بعمر بعمر بن الخطاب يوتي كما ودن جدان عمر بن الخطاب شيما رضي الله عنه وهو يصلي رافعا صوته شي كما ينا كراتو الهالي ينا مي دغا صوتنسا فلما اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم يا يند سكا حدو a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen zaman su qala sai manzon Allah ya ce da su ya ababakari ya kai abubakar marartu bika wa anta tusalli takhfudu min sautika na wuce kusa da gidanka kana sallah alhalin kana kayi ƙasa-ƙasa da sautinka qala sai abubakar yace da shi qad asma'tu man najitu ya rasulullah ya manzon Allah ai naji yadda wanda nake ganawa da shi an gane ko ma'ana Allah da nake mai sallan ai yana jin abin da nake faɗa an gane ko shine qad asma'tu man najitu ya rasulullah ya manzon Allah ai ina jiyar da wanda nake ganawa da shi ya manzon Allah wa qala li Umar manzon Allah kuma yace da Umar marartu bika na wuce kusa da gidanka kai ma wa anta tusalli alhali kana yin sallah rafi'an sautaka kana mai daga sautinka faqala shi ma sai yace ya rasulullah ya manzon Allah au qidil wasnan ai ina tasar da masu bacci ne an gane ko shi ke wannan khattabi shine in ya daga sauti wani wanda yake bacci zai ji karatunsa sai ce kai kai cona yanzu ni ana can ana sallah jama'a na sallah suna neman arziki ina nan ina bacci ni ma dai bari in tashin dan yi niyya ina fata an gane to ina tare da masu bacci ne wa da shaytan kuma ina koran shaytan domin jama'a wani lokaci idan ka zo kana yin karatun qur'ani musamman a cikin dare kana yin shi a hankali a hankali din nan to fa shaytan sai zai fara maka wasa da hankali ina fata an gane amma idan ka ƙara daga sautin sai ka kore shi ya bar ɗakin ma inda kake sai ce wa azuru da shaitan kuma ina koran shaitan fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yace ya Ababakar ya kai Abubakar irfa min sautika shay'an ka daga sautin ka kadan ina fata an gane kadan daga wani abu daga cikin sautin ka ma'ana a yanayin yadda kake karatun na kadan ƙara kadan wa qala li umara yace da Umar dan Khattabi اخفض من صوتك شيئا كيما كدن سسوت صوتك كدن an gane ko ka sassauta wani abu daga cikin sautinka ina fata an gane kenan wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dhalika sabila wala tajhar bi salatika kada ya zamto kana bayyana karatunka da kake yi an gane ko wala tukhafit biha kada kuma ka koye ta amma wabtaghi baina dhalika sabila ka nemi wata hanya matsakaiciya tsakanin daga sautin da kuma sassautawa din ya zamto shine yadda za ka riƙa yin karatun dare ko lokacin da kake yin sallan dare ina fata an gane malam yace wa kana yaqulu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa aljahiru bil qur'ani kal jahiri bis sadaqa mutumin da yake yin karatu na alqur'ani yake bayyana wannan karatun kal jahiri bis sadaqa kamar mutumin da yake bayyana sadaka ne ya zo ba da sadaka sai ya bayyana ta a fili kowa na gani ya ba da sadaka wal musirru bil qur'ani kal musirri bis sadaqa haka nan mai boye karatun shi na alqur'ani kamar mai boye sadaka ne ina fata an gane kenan kowanne akwai falalan shi yayin da ka bayyana da sadaka kana nuna wa wasu mutane cewa kuma ku zo ku yi irin wannan alkhairi yayin da ka boye kuma ka boye ne saboda kana son ikhlasi ina fata an gane ba ka san ka bada saboda a san ka bada ballantana ma ya ta shiga cikin abin da zaka aikata ina fata an gane wannan shine abin da ya sauka cikin wannan babi ne insha Allah sai malam ya ci gaba da matashiya ta gaba yace ma kana yaqra'uhu sallallahu alaihi wa sallam fi salawati ababe ko surori da manzon Allah ya kasance yana karantawa a cikin sallolinsa guda biyar a cikin sallolin nan guda biyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karanta wani adadi na wasu ayoyi ko kuma wasu surori shine zamu ji a kashin wannan babi malam yace wa amma ma kana yaqra'uhu sallallahu alaihi wasallam fi salawati min as-suwari wal ayat amma abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karantawa a salloli na salloli na surori da ayoyi فإن ذلك يختلف باختلاف الصلوات الخمس وغيرها wannan yana sassabawa ne gwargwadon waɗannan salloli guda biyar ɗin da wasunsu wa haka tafsiri zalika mubtadi'ina bi salati al-ula min al-khams malan yace to ka karbi wannan bayyanawa filla filla bayani filla filla akan wannan za mu fara ne da sallah ta farko ita ce sallah daga cikin salloli guda biyar din nan malam yace al'ula salatul fajr ta farko ce sallan asbahi an gane ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan bayyana karatu in ya tashi bayyana karatu ko karatun da yake a cikin salloli sai ya mu zo mu ji wasu irin surori ke karantawa yakan karanta wasu irin surori kuma ayoyi kaman guda nawa ina fata an gane yaushe ne ke tsawaitawa yaushe ne kuma baya tsawaitawa menene hikimar tsawaitawa menene kuma hikimar gajartawa kamar yadda wasu ababe daga cikin waɗannan bayanan sun bayyana a baya malam ya ce al'ula na farko salatul fajr sallan asuba kana sallallahu alaihi wa sallam ya qara'u fiha bi qawali mufassal manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana karanta surori daga cikin diwali mufassal al-mufassal shine muka ce surorin da suka kama tun daga suratul qaf har zuwa suratul nas ko muka ce kuma riwayul mufassal sune waɗanda suka kama daga qaf zuwa wata sura zuwa wata sura o kun manta Allah shi kyauta to riwayul mufassal sune surorin da suka kama daga suratul qaf din zuwa abin da ya kai kaman suratu suratu al-ma'arij ina fata an gane daga nan iwal suka tsari daga nan sai awsaf wannan suke tsaka tsakiya daga nan kuma sai qisar wannan su ne na ƙarshe ina fata an gane to malai yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karanta waɗannan tsiwali mufassal din fa kana ahyanan yaqra'u al-waqi'a wani lokaci manzon Allah yakan karanta suratul waqi'a a sallar asubahi tun daga farkon ta haƙar shi wa na'awiha da makamantanta min suwari daga cikin surori fil raka'ataini a cikin rakawai guda biyu ma'ana a cikin rakawai guda biyu in ya ga dama zai iya karanta irin suratul waqi'a da kuma misali a cikin suratul hadid ina fata an gane ya hada tsakanin su kowace kaga sura ta tana kuma tsawo amma manzon Allah zai fara karatunta tun daga farko har zuwa ƙarshe malam yace wannan hadisi akhrajahu ahmad wa ibn khuzaimah wal hakim wa sahahu wa wafaqahu az-zahabi an gane ko wa qara'a min surati at-turi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta surati at-tur ko wani sashi na surati at-tur wa dhalika fi hajjati al-wada' wannan ko ya kasance ne yayin da manzon Allah yayi hajin bankwana wannan hadisi imam bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi ne malai yace wa kana ahyanan wani lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya qara'u qaf wal qur'an al majid manzo Allah yakan karanta suratu qaf wal qur'an al majid wa nahwiha da makamantanta fi rak'ati al ula a raka'an farko na sallar asuba suratu qaf tana da shafi nawa shafi shafi biyu da rabi shafi biyu da rabi to amma kun ga mu al'adar mu shine in aka ranta shafi ɗaya ma sai a katsa ki da Allah ya cika ja mana sallah da yawa kaza kaza kaza to jama'a kun ji yana daga cikin sunnar manzon Allah kun ji yana kanta suratul qaf saboda haka inda liman zai zo masallacin nan sallah asuba ya karanta mana qaf ai ba za mu damu ba ko tun da gashin dai mun ji a cikin karatu ai bai kamata mu damu ba tunda sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko fi rak'ati al-ula manzo Allah yana karanta wannan sura ne a raka'a farko ta sallan asubahi wannan hadisi akhrajahu muslim wa tirmidhi imam muslim da tirmidhi suka rawaito wannan hadisin kuma wannan hadisin da wanda yake bayan shi imam albani ya fitar da su a cikin littafin al-irwa al-ghalib malam yace wa kana ahyana wani lokaci ya kasance ya qara'u bi isari mufassal wani lokaci manzon Allah yana karanta gajajjerun surori daga cikin al-mufassal din nan ka idza shamsu kuwirat kaman suran idza shamsu kuwirat kun ga ita kuma shafi nawa ne ita shafi ɗaya ne tal kenan manzon Allah yana daidaitawa tsakanin tsawaitawa da kuma me ga takaitawa an gane ku wannan hadisi imam muslim da abu dawud suka rawaito wannan hadisi ne wa qara'a marratan wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta idza zulzilatil ardu zilzalaha fi rak'atayn kiltayhima ya karanta idza zulzilatil ardu zilzalaha a sallan asbahi a cikin rakawai guda biyun duka raka'a farko da raka'a ta biyu hatta qala rawi har mai ruwayatin hadithin ma yace fala ajri ni ban sani ba anasiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama am qara'a zalika amda shin manzo Allah ya manta ne ya karanta waɗannan surorin a raka'a farko da ta biyu ya manta ne ko ko yayi wannan da gangan ne sai malam ya soke nan ba a ƙasa yace rawahu abu dawud wal baihaqi imam abi dawud al baihaqi suka fitar da wannan hadisin bi sanadin sahih da isnadi wanda yake ingantacce sai malam yace wa zahir amma abin da yake bayyananne annahu alaihi salam fa'ala zalika amdan littashri'i manzo Allah ya aikata haka da gangan ne saboda ya zamto shari'a ina fata an gane kenan ya halatta a sallar asbahi yayin da zaka yi karatu karanta idza zulzilatil ardu zilzalaha a raka'a farko ka ƙara maimaita ta kuma a raka'a ta biyu ina fata an gane na'am malam ya ci gaba da cewa wa qara'a marratan fi safari wani lokaci ko manzon Allah ya karanta alhali yana cikin halin tafiya ya karanta qul a'udhu bi rabbil falaq ya karanta qul a'udhu bi rabbil falaq a raka'a farko wa qul a'udhu bi rabbin nas da qul a'udhu bi rabbin nas a raka'a ta biyu ina fata an gane ya raba tsakanin su haka ya karanta wa qala wannan hadisi rawahu abu daud wa ibn khuzaimah wa ibn bushran fil amali wa ibn abi shaybah وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ما لا يتقبل الشيوى وقال لعقبة بن عامر رضي الله عنه ومن ظن الله صلى الله عليه وسلم يا فئي وعقبة بن عامر ألا يقار مسيداك الشيوى اقرأ في صلاتك المعوذتين ككرنت أسكن سلرك وأن ننقل أوذن ولا بيو نفت أنقاني فما تعوذ متعوذ بمثلها manzo Allah ya ce babu wani mai neman tsari da ke neman tsari da mafificin waɗannan surori din ina fata an gane ma'ana su ne nan mafi girman tsari da za ka nema a wurin Allah yayin da ka tashi neman tsari ina fata an gane kenan ya halatta yayin da ka zo sallan asbahi ka karanta raka'a ta farko karanta qul a'udhu bi rabbil falaq raka'a ta biyu karanta qul a'udhu bi rabbin nas ko kuma ka karanta duka su biyun ma قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس كي ركعة الآية قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس كي ركعة بيو نفات أن قال دك ولا كي أتم وأن يهلة إن شاء الله والله تعالى أعلم ما لن يتي وأن حديثكم إن قلتتي رواه أبو داود وأحمد بسند صحيح إمام أبي داود لإمام أحمد كرويته وأن دا سندي وأن ديك إن قلتتي ما لن يتي وكان أحيانا wani lokaci kuma ya ƙara'u bi aksari min zalika manzon Allah yana yin karatu yana karanta surori sama da waɗannan ɗin fa kana ya ƙara'u sittina aya fa aksar manzon Allah ya kasance yana karanta ayoyi sittin sama da haka ma a sallar asbahi fa jama'a yana karanta ayoyi sittin sama da haka ma wannan hadisi ingantaccen ya rawahu bukhari wa muslim قال بعض رواته ونساش ما سرويت وانا حديث سكتشي لا أدري في إحدى الركعتين أو في كلتيهما بمسني با الركعة تفرقون يجي صوي تكراتو يجي كرنت آيوي ستين سمد هكا قوقو أدكا وأن الركوي قدابين سلا أصباهي دي نافات أنقاني ما لا يجي وكان يقرأ بسورة الروم wani lokaci manzon Allah yakan karanta suratul rum a sallar asbahi an gane ko wa ahyanan bi surati yasin wani lokaci kuma surati yasin tun daga farkon ta har karshen ta ina fata an gane ya halatta ai haka jama'a kenan ba mu da buƙatar kuma yau mun zo yin sallah wata rana tsawata sallah mu zo mu ta surutu mu tun kule a masallaci idan an saba yau an yi wannan gobe an yi wannan jibi an yi wannan sai mu gane wannan tanawwu'i ne na sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kamata a ce an dafi akan abu kwaya ɗaya ba a'a sai dai a rika sirkawa wani lokaci ai wannan wani lokaci ai wannan wani lokaci kuma a iya samun wani limamin da kullum in yazo yin sallah shi kan tsawaita ne wani shi kuma in yazo gajartawa yake to kun ga wannan an samu sauyi kenan ko wancan na tsawaita wancan na gajartawa to kaga wannan babu laifi ba dole bane a ce mai tsawaita wannan kai kuma kullum ka gajarta kai ma ba daidai bane a ce da shi haka ko kuma shi wannan mai gajartan a ce dole sai ya tsawaita ina fata an gane sai dai kowanne idan ya yi in muka haɗa hanyoyin guda biyu sai mu gane cewa dukkanin su sun tabbata a sunna wa marratan sallar subha wata wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallaci sallar asbahi bi makka a garin makka fastaftaha suratul mu'minin mu'minun mu'minin sai manzon Allah ya bude suratul mu'minin qad aflaha al mu'minun ko الذين هم في صلاتهم خاشعون يبود ونن سورة ينا تكراتو حتى جاء ذكر موسى وهارون حتى إذا منظر الله يزو أنبتا النب موسى وهارون نفت أنقاني عند الله تعالى يكتب ثم أرسلنا موسى ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين نفت أنقاني kaga wannan tun daga farkon surar zuwa nan wuri na kai shafi nawa shafi na ɗaya shafi na biyu shafi na uku shafi na hudu ina fata an gane kusan shafi na hudu kenan kun ga ya zamto ya kai sha- ya kai me kenan ya kai sumuni ɗaya abin da ya karanta au zik- au zikiru isa ko kuma sai da manzon Allah ya zo wurin zikir- zikiri isa an gane ko duka dai a shafi ɗaya ne idan ka zo za ka ga yadda aka ambaci annabi isa alaihi salam shi da mahaifiyarsa ina fata an gane shi ma da suke lamba a ƙasa ya ce wa amma zikiru Musa amma an mata annabi Musa alaihi salam fa huwa qawluhu ta'ala fa huwa fi qawlihi ta'ala shine cikin fadin Allah ta'ala thumma arsalna Musa wa akhahu Harun bi ayatina wa sultanin mubin wa amma Isa amma an mata annabi Isa alaihi salam fa fil ayati allati ba'da hadhihi bi arba'i ayat shine ayan da take bayan waɗannan ayoyin da ayoyi guda hudu وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين أنقانيكو ما له يتقبل شيوا شك بعض الرواة ونساش ما في رواية سني ساباني وسسك شيء سيد أكذو وجن أنبتن النبي موسى عليه السلام وسسك شيء سيد أكذو وجن أنبتن النبي إيسى عليه السلام أنقانيكو akhadhathu sul'atan su'latan sai gashi tari ya kama manzon Allah yayin da manzon Allah yake wannan karatun da ya iso daidai wannan wurin sai tari ya kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa raka'a sai manzon Allah ya ruku'i ina fata an gane kenan idan kana sallah ya zamto ka samu irin wannan matsala misali mura ke damun ka kana cin yin karatu ka kai wani wata gaba tari ya matsa maka babu laifi ka iya hakura da sauran karatun ka yi ruku'i ka yi sujjada sallan ka tayi kamar yadda muka gani a cikin wannan hadisi din wannan hadisi ko rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito shi ta'liqan ya rawaito shi ne hadisi mu'allaq wanda babu isnadi a tare da wannan hadisi din wa kana ahyanan ya'ummuhum fiha bis-saffat wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana musulmanci ne da sotu saffat suratul safat ko ina ga ta kai kusan ayoyi 200 ai ko haka ne malam muhammad na'am sun kai dai kusan 100 da wani abu ne ko zuwa kusan 200 haka suratul safat wa kana yusalliha yawmul yawmal jumu'a wani lokaci manzon Allah yakan sallaci yakan sallaci sallan asbahi a ranar juma'a bi alif lam mim tanzil as-sajdah manzo Allah yakan karanta suratu as-sajda alif lam mim tanzilul kitabi la rayba fihi min rabbil alamin am yaquluna iftarah har zuwa ƙarshen sura a raka'a ta farko kenan an gane ko fi raka'atil ula a raka'a ta farko wa fi thaniya a raka'a ta biyu kuma bi hal ata ala insani yakan karanta suratul insan هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا لكن كرنت وانا سورة تندق فرقنت حزوها كأشي وانا حديثي إن قدتشيني رواه البخاري ومسلم وكان يقول في الركعة الأولى ويقصر في الثانية منظر الله يكفن شيء يكن صوي تكراتو أركعة تفرقو yakan kuma takaita karatu a raka'a ta biyu ta sallan asubahi ne ina fata an gane kenan yawancin sallolin da zaka ga ana yi din zaka tadda cewa raka'an farko ne ake tsawaita karatu a raka'a ta biyu kuma sai a dan takaita ina fata an gane wannan shine abin da ya tabbata a sunna kuma insha Allah ta'ala tunda mun gama wannan insha Allah ta'ala anan zamu takaita muna roƙon Allah ta'ala ya sa abin da na faɗi daidai Allah sa mu tarayya cikin lada wanda ne kuskure ina roƙon Allah ta'ala ya gafarta mu Allah muna roƙonka kowa da bukatun shi alkhairi Allah ka biya mana Allah muna roƙonka wannan jarabawa da kake mana a Najeriya Allah ka ba mu ikon cinta Allah dukkanin mai nufin musulunci da musulmi da makirci da munafirci da tsegumi da algungumanci Allah ta'ala ka san shi ka san inda yake Allah ta'ala ka dammara su Allah ta'ala ka watsa aniyan su dukkanin mutumin da ke son fitinar musulmi ya hana su zaman lafiya a cikin addininsu ya rika sukan mutuncinsu Allah ta'ala masu shirwa Allah ka shiryar da su marasa shiriwa kuma Allah ka kare mu daga sharrin su Allah ta'ala kai musu abin da ka so Allah ta'ala ko muna roƙonka dukkanin marasa lafiya da ke kwanciya asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka amfanar da mu wannan lafiya tamu wajen yin bauta gare ka da kuma wajen yin ayyukan da za su zamto ci gaba ne ga musulunci da musulmi gaba daya Allahumma fa'ana ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
خير وأحسن تأويلا الله وسورة وسورة آية Allah ya ce, “Ya ayyu hallabi na amanu, ya ku waɗanda kuka yi imani, wanda ya imani a garin samunaka da Zaria da Kaduna da Makka da Chicago da Iran.